السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a hudubar mu ta yau ci gaba ne da huduba da muka yi sati biyu satin da ya ba satin da ya gabaci satin da ya wuce akan mu'ujizoji na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna tuba zuwa gare shi muna nema ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da kuma miyagun ayyukan mu wanda Allah ya shirya da shi shine shirye wanda Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi na tabbata babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya shine ubangiji na farko da na ƙarshe na tabbata shugabanmu annabinmu masoyinmu mai cetonmu annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzon Allah ne zababban Allah ne kuma badadayin Allah ne Allah kai daɗin tsira da aminci a kansa da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi shi har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya ku bayan Allah ina yi muku wasici da ni kaina da tsoron Allah madaukakin sarki wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sauƙaƙa masa al'amarinsa a nan duniya ya kuma girmama masa lada ranar tashin alkiyama ya ku bayan Allah ba mu gushe ba muna magana akan mu'jizojin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mafificin halitta shugaba na farko da na ƙarshe sati kafin satin da ya wuce mun lissafa kaɗan daga cikin mu'uduzozi da Allah maɗaukacin sarki ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda malamai suka ce lissafinsu shine tsakanin dubu ɗaya zuwa dubu uku mun ambaci kuka da kututturan dabino ya yi saboda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam bai tsaya a jikinsa ba. Mu ambaci shaida da bishiya ta bayar, mu ambaci tazwihi da abinci yake yi a hannun manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da ɗuɓɓugan ruwa a hannun annabi sallallahu Alaihi wasallam ba ɗaya ba, ba so ɗaya ba. Da yadda annabi sallallahu Alaihi wasallam ya maidawa idina kata da idan shi bayan an cizge masa idan sa saura idin zai faɗi da yanda wata ya tsage gida biyu da koke da raƙumi ya kai wa annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ma ba su ɗaya ba da yanda abinci yake ƙaruwa saboda mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sauransu wanda suna da yawa ya ku bayan Allah babbar mu'jiza da Allah madaukakin sarki ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ce alqur'ani ita ce mafi girman mu'jiza da Allah madaukakin sarki ya ba annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa barna ba ta zuwa mata ta ko inansa Allah madaukakin sarki ya tsare shi Allah madaukakin sarki a cikin suratul fusilat ya gaya mana cewa lalle hakika shi alqur'ani littafi ne mai girma kuma banna ba ta zuwa masa ta gabansa ko ta bayansa sauƙaƙe ne daga wajen Allah wanda yake mai hikima kuma abin godiya alƙur'ani idan mutum ya ji shi ya san ya sha bamban da maganar mutane alƙur'ani ya sha bamban da rubutun wasiƙu alƙur'ani ya sha bamban da tsarin hudubobi na mutane alƙur'ani ya sha bamban da maganganu na bokaye ya sha bamban da iya magana duk wani mai iya magana ya sha bamban da fasaha duk wani mai fasaha ya sha bamban da balaga duk wani mai balaga duk wani mai iya tsarin zance yanda larabawa suka kai matuƙa wajen iya magana a wani lokacin da Allah ya sauka alkurani sun ba da shaida cewa alkurani ba maganar dan adam bane imamul bai a cikin dalailun nubuwa ya ruwaito cewa wali dan mugira wanda yake shugaba ne daga cikin shugaban kafirai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka kawai ya je wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam yace ina son ka karanta min alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya tashi karanta masa sai ya karanta masa wannan ayar da Allah yake cewa Allah yana umarni da adalci da kyautayi a kyautata wa ‘yan uwa makusanta Allah ya hana aikin alfasha da aikin da shari'ar musulunci ta hana kowane iri Allah ya hana zalunci Allah ya nemi kwazi ko kwazu da maza Allah ya karanta masa wannan aya sai ya ce ƙara karanta mu maza Allah ya ƙara karanta masa buɗan bakinsa sai ya ce na rantse da Allah magana tana da daɗi na rantse da Allah magana tana ratsa zuciya na rantse da Allah wannan magana wato tana da wato ‘ya'yan itace mai daɗi abin tsinka tana da reshi a cikin ƙasa wanda yake kafaffe kuma na rantse da Allah ba magana mutum ba ne wannan kafiri yake ba da wannan shaidan a gaban manzo sallallahu alaihi wa sallam kai ka ce zai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma lokacin da labari ya kai wa Abu Jahal cewa ga abinda walid ya faɗa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yayi mazayo ya same shi yace ya kai baffa naga alaman kana son ka kusanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan mu ne zamu faɗa shi sunan shi ya kira kawai Muhammad yace naga alaman kana son ka yi kusa da shi yayi ƙarya ma yace naji mutane duk suna magana cewa ka so makwaɗayi kana zuwa wajen Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan ya baka dan kuɗi ko ya baka abinci har ma na baro mutane sun ce ayi asusu a tara ma ƴan kuɗaɗe kamar talauci ne ya dame ka wato yayi wannan abin ne dan ranki ya ɓaci kuma haka aka yi yace ai kuwa ku kun sani duk maka na wuce ayi mun haka duk maka na fi ƙarfin ku wajen kasuwanci wajen yayi ta lissafi sai ce to fa ya kamata ka canza maganar da kai kalmar aji cewa alqur'ani ba maganar mutum bane a bakinka akwai matsala Ka ga tsoron Abu Jahal shine mutanen Makka za su musulunta dan haka yayi ta ziga shi yayi ta ziga shi sai ya ƙara ce masa yace gaskiya fa ni fa na san yadda bokaye suke magana kai ka san na fi ku iya waka ta larabci kai ka san na san yanda ya sake nana ta abin da ya faɗa ce magana tana da daɗi magana tana ratsa zuciya kafaffiyar magana ce babu wargi a cikinta duk abin da ta samu tana iya rushe shi amma duk da haka sai ya tsaya akan kafirci karshe ya ce ai kawai a ce annabi mutsafi ya ce alkurani sihiri ne ya ku bayan Allah Allah madaukakin sarki ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa larabawa ba su isa su yi ja'in ja da alkur'ani ba bai su isa su kawo irin alkur'ani ba ba su isa su kawo ayoyi irin na alkur'ani ba bai su isa su kawo surorin alkur'ani ba ko yaya suke shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani cikin suratul isra yake cewa ka gaya musu inda mutane da aljanu za su taru akan su zo da kwatankwacin alkur'ani da ba su isa ba ba za su iya zuwa da irinsa ba ko da shashin suna taimakon shashi sana Allah madaukakin sarki yace ko suna cewa annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya gagi alkur'ani to ka ce musu in shi ya gaga su su zo da sura kwatan guda ɗaya irin ta alkur'ani kuma su kira duk wanda za su kira ya taimake su inda gaske suke yi wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu ya kamata a ce sun tazo sun yi dan su mai dan zaman suna Allah Allah su kare ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma babu wani mutum daya da yayi duk wannan da suka yi kokari kamar musallamatul kazzab za ka ji wasu kalmomi da yi ƙoƙari wai shi ma zai kawo irin alƙur'anin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ya gaya musu su kansu arnan dariya suke yi su su ce masa a bai kama da shi ba da haka duk irin fasahar da suke da ita da irin iya magana da balaga da suke da shi haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su wannan ya kalubalance su amma ba abin da suka iya ba gashi kuma suna son su kalubalanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna so su kalubalanci musulunci suna son su karyata annabi sallallahu alaihi wasallam suna son su karyata musulunci amma duk da haka ba abin da suka iya shi yasa ma suka ce kawai aka koma yaƙi dan suna ga a wajen yaƙi ne kawai za su iya nasara su kashe musulunci ya zama babu shi kuma Allah madaukakin sarki shi yayi alƙawarin kare alƙur'ani shi yasa kaga alƙur'ani gashi nan yana nan kuma alƙawarin nan da Allah madaukakin sarki yayi yana nan kuma wannan kalubalanta da Allah yayi tun wancan lokacin yana nan in wani zai iya ma yanzu ya zo da irin alkur'ani babu wanda zai iya wannan Allah ya tsare alkur'ani tun daga wannan lokacin har zuwa tashin alkiyama Allah madaukakin sarki a cikin suratul hujurat yake cewa lalle hakika mu ne muka saukar da alkur'ani kuma mu za mu kare shi ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku aikata abin da ya umarce ku ku hannu ga abin da ne ku fara bauta nan duniya da kuma kiyawa ku sani Allah madaukakin sarki ya sanya mafi girman mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ce alqur'ani kuma ka kalli ka ga yadda alqur'ani ya kunshi labaran na farko da na ƙarshe alqur'ani ya ba da labarai na gaibu alqur'ani zai gaya mu cewa abu kaza zai faru inda za su iya da sai su hana abu faruwa Allah madaukakin sarki a cikin suratul fatihi ya gaya mana hakika Allah madaukakin sarki ya yarda da mu'minai lokacin da suke maka mubaya'a karkashin bishiya Allah ya san abin da ke zukatansu da haka Allah ya saukar da natsuwa a kansu sa'annan ya musu alƙawarin buɗi wanda za a samu nan gaba kusa kusa haka nan kuwa ya faru kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ba da labarin wato abin da yake faruwa tsakanin daular Rumawa na cewa an yi galaba da daular Rumawa amma nan ba da jimawa ba su ma za su yi za su yi galaba akan abokan gaban su shekaru ɗan kaɗan alkur'ani ya faɗa kuma haka ya faru ba wanda ya hana haka kuma ya faru yace wannan nasara ce daga wajen Allah wanda yake ba wanda yaso Allah madaukakin sarki mabuwayi ne mai rahama kuma alƙawari ne alƙawarin Allah bai tashi sai dai da yawa daga cikin mutane ba sani ba haka kuma aka yi rumawa suka rinjayi farisa a yakin da suka yi kamar yadda alkur'ani ya ambata ya kuma Allah alkur'ani ya ya kalubalanci yahudawa yace musu idan har da gaske suke yi cewa su wato ‘yan ‘yan lele ne na Allah maɗaukakin sarki to su yi burin mutuwa su yi burin mutuwa idan da gaske suke yi Allah da kanshi a ƙur'ani ya ce ba za su taɓa burin mutuwa ba ba za su taɓa burin mutuwa ba saboda aikin da hannayensu ya aikata Allah maɗaukakin sarki masani ne da abin da azzalumai suke aikatawa ai kaga da sai su zo su ce ga muna son mu mutu kaga in suka yi haka da sun karyata alƙur'ani amma Allah madaukakin sarki sai ya sanya babu wanda baya san ya mutu a duniyar nan kamar ba yahudi duk inda ka sani abin da zai hana shi mutuwa da a ce akwai abin hanawa ya riga ya bi amma sai dai da yake mutuwa ta Allah ce rai ba wanda ya san inda yake Allah madaukakin sarki bai bar wani malami ba bai bar wani masani ba ya san inda rai yake idan da dan adam ya san inda ranshi yake da yanzu kaga asibitin rayuka da kaga da ka samu asibitin da ake zuwa ana medical check up na rai dan shi yafi komai muhimmanci a jikinka shine idan ya fice ya fice kenan ba a samun canji ana canjin koda ana canjin abubuwa ga su amma ba a canjin rai ba kuma wanda ya san inda yake kamar yadda Allah madaukake sarki ya faɗi ya bar wa kai shi sani shine masani Allah madaukake sarki ka shirya da mu ya ku bayan Allah Allah madaukakin sarki ya keɓance manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wasu abubuwa na musamman gare shi masu yawa ya keɓance su a wannan rayuwa ta duniya kuma ya keɓance shi a ranar tashin alkiyama an samu hadisi daga abi huraira yadda Allah su ƙara tabbata gare shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ni ne shugaban duk dan adam kuma ba alfahari bane yace ni ne farkon wanda kasa za ta tsage na fito daga cikin ranar tashi alkiyama manzo Allah yace ba alfahari nake ba yace ni ne farkon wanda zai nemi ceto kuma ni ne farkon wanda za a ba ceto kuma yace ba alfahari nake ba yace kuma tutar godiya ni zan rike ta ranar tashin alkiyama in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ba alfahari nake ba Imam al-Bukhari ya ɗauki hadisi daga Abi Huraira hadisin Abi Huraira annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kowane annabi daga cikin annabawa yana da wata addu'a ta musamman da Allah ya bashi yayi wa al'ummarsa yace duk annabawa sun yi wa al'ummomin su amma ni sai na ce bazan yi tawa ba yanzu na ajiye tawa sai ranar tashin alkiyama dan ya zamo ceto ga al'ummata Allah ka samu cikin waɗanda za su shiga ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an samu hadisi daga Abi Abi Musa al-Ash'ari yadda Allah ya kara tabbata a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace an bani zabi tsakanin a shigar da rabin al'ummata cikin aljanna da kuma a bani ceto manzon Allah yace sallallahu alaihi wa sallam yace sai na zabo ceto dan naga shi yafi gamewa shi yafi isa sai manzo Allah ya ce wa sahabbai kuna ga in za a yi ceto masu tsoron Allah za a ceta manzo Allah ya ce a'a ba ta su ake ba da su sun haye su sun riga sun shige ba ta su ake ba manzo Allah ya ce ai ceton zai kasance ne akan bayina masu zunubi masu kuskure wanda suka dilme kan cikin balla wannan hadisi ne na Imam Ibn Majah na Ibn Majah Allah madaukakin sarki ya saka musu da alheri ya ku bayan Allah girma ne daraja ne da Allah ya kawo mu cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗannan mu'jizoji da Allah madaukakin sarki ya bawa annabi sallallahu alaihi wa sallam dalili ne akan gaskiyar annabi sallallahu alaihi wa sallam don haka madalla da duk wanda yayi kokari wajen koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam madalla da wanda ya bi tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam madalla da wanda ya taimaki addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam madalla da wanda ya raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ka daukaki musulunci da musulmi Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai assalamu إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويعظم له يوم القيامة أجرا عباد الله ما زلنا نتكلم عن معجزات خير خلق الله أجمعين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وقد مر بنا في الخطبة التي خلت على المعجزات التي حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا ما بين ألف وثلاثة آلاف وقد ذكرنا بكاء الجزاء وشهادة الشجر وتسبيح الطعام وتفرجر الماء من بين أتابعه صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة ورد عين سيدنا قتار رضي الله عنه وشقاق القمر في الكتين وشكاية البعير إليه غير مرة عليه الصلاة والسلام وزيادة عام بدعائه صلى الله عليه وسلم عباد الله إن أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم معجزة القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد يقول الله تبارك وتعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فالقرآن الكريم أنزل على وصف مباين لأوصاف كلام البشر نظمه ليس نظم الرسائل ولا نظم الخطب ولا نظم الأشعار ولا هو كأفجاء الكهان مع ما فيه من ارتئام الكلمات والإيجاز في مقام الإيجاز والفصاحة والبلاغة وحسن النظم وغلابة الأسلوب ما حير عقل العرب الفصحاء حتى أقروا بأنه ليس بقول بشر فقد روى البيهقي في دلائل النبوة أن الوليد بن المغيرة وهو من رؤوس الكفر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اقرأ علي فقرأ عليه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قال عيد فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله إن له لحلاوة وإن عليه لتلاوى وإن علاه لمثمر وإن أسفله لمغدك وما يقول هذا بشر فكأنه ركله فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال له يا عم كأنك تتقرب من محمد تريد منه المال فإن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليؤتوك قال فقل فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر الله أو أنك كاره الله قال وماذا أقول فوالله ما في ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيدته مني ولا بأشعار الجن والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا والله إنه إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لتلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدك أسفله وإنه ليعلو وما ولا يؤلى وأنه ليحدم ما تحته لكنه بقي على الكفر وقال إنه ساحر عباد الله إن الله تبارك وتعالى قد أعلم نبيه أن أن أحدا لا يستطيع أن يأتي بمثله وأمره أن يتحدى به قومه على الإتيان بمثله بل بمثل أكثر سورة منه فقال عز من قائل عليما قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا, أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعدهم لبعد ظهيرا وقال تعالى أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استدعتم من دون الله إن كنتم صادقين ولم يقدر أحد منهم على أن يعارضه بالمثل أو حتى بمثل أكثر سورة من سور القرآن مع تميزهم الكبير بالفصاحة والبلاغة ومع حرص المشركين على معارضة الرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيبه وعجزهم عن ذلك ثابت متواتر ولذلك عدلوا إلى الكتاب والمخاطرة بأموالهم وأولادهم وأنفسهم ولو كان ذلك في استدعاتهم لما لجأوا إلى القتال لما في ذلك من السلامة لأنفسهم وأموالهم وهذا التحدي باقي إلى إلى اليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فالقرآن الكريم محفوظ بحفظ العلام الغيوب قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الكريم المنان العزيز الوهاب له الملك في الأولى والآخرة وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه تفلحوا في الأولى والآخرة عباد الله لقد جعل الله القرآن الكريم أكبر معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم زد على كل ما تقدم ما هواه القرآن الكريم من أخبار الأولين والآخرات والآخرين والأنباء عن الغيب مما لا يتصور علمه به إلا من طريق الوحي فقد أخبر عن أمور كثيرة تحقق حصولها بعد لقوله تعالى في سورة الفتح لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا فحصل ذلك ودخل المسلمون المسجد الحرام عن قريب آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين وقوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بدء سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون فغلبت الروم فغلبت الروم الفرس في بدء سنين بعد أن كانوا مغلوبين وغير ذلك من الأخبار مما علم واشته- واشتهر عباد الله لقد تحدى القرآن اليهود أن يتمنوا الموت فلم يقع منهم ذلك ولا أقدم أحد منهم على فعله مع شدة عداوتهم وحرصهم على الصد على الصد عن- عن الدين وخذلانه فكان في ذلك أوجه مؤجزا قال الله تعالى في سورة الجمعة عن اليهود قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين عباد الله لقد خص الله عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بكثير من الخسائس وفضله على جميع خلقه في الآجلة والآجلة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد ابن آدم ولا فخر وأنا أول من تشق عليه الأرض يوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر رواه ابن ماجه وروى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دعا بها في أمتي فاستجيب له وأنا أريد أن أدخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وعن ابي هريره رضي الله عنه آه، عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة جنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى أترونها للمتقين لا ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين رواه البخاري فيا عزنا ويا كرمنا بهذا النبي العظيم الكريم الجليل الذي أيده ربه بالمعجزات الباهرات التي جاءت دليلا واضحا وبرهانا سائيا على صدقه صلى الله عليه وسلم فدوبى لمن اقتدى به ودوبى لمن اكتفى اثره وطوبى لمن نصر دينه واحيا سنته وصلى عليه كثيرا بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايه والذكر الحكيم اللهم اليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حي- قلة حيلتنا وهواننا على الناس يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين الى من تكلنا الى عدو يستهمنا أو إلى مختلفين يختلفون ليلا نهارا إن لم يكن بك علينا غدم فلا نبالي غير أن عافيتك أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وسلوى عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل علينا سخطك وأن يحل علينا غضبك ولك الأتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مهروما اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا واجعل في أبصارنا نورا ومن خلفنا نورا ومن أمامنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وفي أجسادنا نورا اللهم هدنا نورا واجعل لنا نورا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم افتح لدعائنا باب القبول والإجابة وارزقنا فيك التوبة والحسن الإنابة ويسرنا لليسرى وجنبنا الأسرى وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار و- واللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم